بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a yau Alhamis 25 ga watan safar shekara ta 1447 wanda ne da 14 ga watan August 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin kitabar tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab insha Allah wace sati mun fara karanta kanin labaran babin da zamu shiga zamu ƙara karantawa sai mu bi shi da sharhi قال يتي باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي وقال عون بن عبد, عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قد قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يضم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به وقال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاه حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة فيه مسائل bala ya ce babi na faɗin Allah ta'ala ya rifuna ni'matan lahi sun mayun kirunaha suna fahimtar ni'imomin Ubangiji sai kuma su wato inkari su musanta wannan ni'ima ɗin. Ƙala Mujahid, Mujahid ibn Jabar ya faɗa ma ma'anahu abinda ma'anansa maganar huwa kaunar rajuli ma'anar wannan aya shine wato mutum ya ce, Haza mali wa an aba'i, wannan wato dukiya na ne dukiya ta ce da na gaje ta daga wato iyaye na kaka da kakanni wato yana fassara wannan aya cewa wannan shine sun san cewa ni'ima ce ta ubangiji kuma suna danganta ta zuwa ga wannan ubangiji wannan ya zama kamar shirka kenan wa qala aun ibn abdullah aun ibn abdullah daga cikin magabata ya quluna yace abinda suke yi a wannan aya da abinda Allah ta rake magana cewa sun san ni'imar ubangiji kuma suke inkarin ni'imar laula fulanu lam yakun kaza shine mutun yace ba dan wala ba da kaza bai faru ba wa qala ibn qutayba ibn qutayba ad-dinawari yace yaquluna suna cewa ne hadha bi shafa'ati alihatina wannan abin da muka samu mun samu ne saboda kamun kafa da muka yi da ababen bautan mu wa qala abul abbas abul abbas ibn taymiya ba da hadithin zaid ibn khalid bayan wato wato karkashin fasaran da yayi na hadisi ko taliki da yayi na hadisi Zaid ibn Khalid alladhi fihi wanda a cikin wannan hadisi akwai inda Allah ta'ala ke cewa inna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir a lokacin da aka yi ruwa sai wato wato sahabbai wasu daga cikin suka rika cewa wato an yi mana kaza an yi mana ruwa saboda watan kaza sai wato mazala yace Allah ya ce bayina sun waye gari akwai wanda imani da ni akwai wanda ya mutulce ya kafirci kafircin nan shine yadda suka danganta ruwan nan ga wata sai ibn tamiya ce wa hadha kathirun fil kitabi was sunnah wannan zaka samu ya da yawa cikin kitab littafin Allah da sunnan ma'aiki yadhum subhanahu man yudhibu in'amahu ila ghairihi Allah ta'ala yana wato zargin duk wanda yake danganta ni'imar da shi yayi masa zuwa ga waninsa Allah ta'ala ne ya baka dukiya sai ka rika tsammanin wato kokarin ka ne ko kuma wani ne ya baka dukiya yawan ka koma da abin zuwa ga Allah ta'ala wa yushriku bihi kuma yana yi ubangiji shirka a wannan abin wannan yana daga cikin abin da ba zai cewa shirka ne wa qala ba'd salaf qala ba'd salaf sashin wasu daga cikin magabata sun ce huwa ka qaulihim wannan shi ma kamar wato fadin su ne katar rifa tayyiba kaji iska mai dadi kace wannan iska ta yi dadi mai wanka kace ubangiji ya dada wannan iska din wal mallahu hadiqan ko kuma wannan wato jagora na jirgin ruwa wato gwani ne ya san ya san wato sarrafa jirgi da sarrafa yanayin gudanar iska wa nahwi zalika da abin da ya kama da wannan mimma huwa jari ala ala ala alsinatin kathira daga cikin abin da wato yake gudana a harasan wato mutane da yawa malai haka yayi kulla mana wannan babi a zahirin babin idan an lura za a ga duk abin da ka danganta zuwa ga wani ubangiji wannan malamai suna ganin shi kamar wani nau'i na shirka duk da wannan maganan a yin take a sake ba haka take ba akwai tafsiri rarraba bayani da ya kamata mu yi a babin amma dai malam ya kulla wannan babi saboda wato ya sanar shi da wato masu karatu ɗalibai da kuma mu da muke karatun wannan littafi akan wato kamalan tauhidi kuma ya toshe maka duk wani kafa na shirka da wato sababansa kuma kasancewa tauhidi shine wato tsantsanta ma Allah ta'ala bauta baki daya tsantsanta mishi wato cewa shine soyayyanka da bauta da duk wani abin da ya maka sannan kuma daga ciki kuma akwai wato tsantsanta mishi aikace aikacen sa duka in kaga wannan bangaren aikin ubangiji ne in za ka bauta ma Allah ka tsanta mushi wato wata bauta baki daya wannan shi ma makasudi ne ana kai tauhidul lahiya ko tauhidul uluhiyya to banda wannan kuma akwai tsantsanta ma Allah ta'ala aikin sa da shi kadai ke yi shine azurtawa shine wato bada wato saukar da ni'ima saukar da ruwan sama kar ka je ka danganta ma wannan Allah ta'ala wannan da ya magana ni'ima ni'ima aikin ubangiji ne to kar ka je ka dauki wannan ni'ima ta shi ka je ka danganta ma waninsa to kaga yanzu wannan wato akwai wani nau'i na wato butulci kufranun li ni'mati Allah ta'ala wa juhud akwai wato ko dai ka mushi mutunci ko kuma ka kafirce ka cewa ba shi maka ba wanda wannan shi yasa mala ya kawo wannan babi saboda ya zama cika makin duk wani abu da ka karanta babuka a baya cewa ko da ka bauta ma Allah shi daya to tauhidin ka ba zai cika ba sai ka zama dukkan aikin ubangiji ka dauke wannan aikin ka bashi abin sa har abin da ubangiji zaka gani a zahiri kamar ya ba wasu halittunsa suna iya yin wannan abin a zahiri to amma kuma haƙiƙani wanda ya yi a wannan aiki din shine ubangiji a wannan shine wato shine kawo mu tattauna matsala da ake cewa wato as-sabab da al-musabbib ta abin da ka gani ubangiji ya baka na arziki ko ni'ima to asali ubangiji a sunna da yayi kauniya har ma shar'iyya din in wato a halitta ne zaka gani Ubangiji ya kawo wani abin da yake shi ne sababin abin amma kuma shi hakikanin wanda ya zata da abin shi ne Ubangiji. Ubangiji ya halicci ruwa cewa wato rayuwar dukkan bayi daga ruwa ne. To amma kuma asalin mai ba da wannan rayuwar shi ne Ubangiji. To yaushe ne ne idan danganta ma ruwa cewa rayuwarmu daga ruwa ne in na yi na yi shirka yaushe ne in na yi ban yi shirka ba. To wannan akan ta wannan malam ya zo mana wannan babu. Ubangiji ya riga ya wato kaddar cewa sai mun sha ruwa za mu wannan sai miji ya kwanta da matarsa sana za a samu ɗa. To yaushe ne ne ake samun sabab, yaushe ne ake samun kuma al-musabbib, al-musabbib dama ko yaushe yana nan shi ne asalin wanda ke koro maka wani sabab. Ubangiji ya riga ya halitta dukkan halittu suna in kaga sun kasance to akwai sababin kasancewa su. Duk da wani lokaci Ubangiji yakan saba, yakan saba ka gani a sami sababin amma abin ya ƙi samuwa ko kuma a ƙi samu sababin kuma abin ya samu a sami sababin da za a yi ruwa hadari ga ruwa daga baya ya kwarange kaga ba a sami sababi amma ba a sami abin ba a sami sababin da ba a sami sababin kuma a sami ruwa ba a sami hadarin ba a sami ruwa ba a sami kwanciyar mace na waje ba a sami an sami annabi isa sun ya gaya maka cewa wani lokaci aka samu sababin baya nan dan ka fahimci cewa wato ubangiji yana yin aiki ne amma da yana yin aiki ta hanyar waɗannan sababan amma kuma ba ka'ida ne wai in ba wani sabon ba zai iya ba kamar da suke tsammani a'a in babu sabon ma zai iya a haka yake sababi na shari'a sababan mu samu arziki shine wato mu daina sa'a wa ubangiji arziki mai albarka nake magana anan mu zai sa'a wa ubangiji mu kuma daga hannu roƙe shi amma wani lokaci ne ga wani bai roƙa Allah ba Allah ya bashi kaga sababi na shari'a na wato Allah ya biya maka bukatunka na alheri tun kuɗin ka tafi shi ne ka roke shi amma wani lokaci ga ya tunkuɗe mishi dukkan abin da baya so din ya bashi arzikin amma bai addu'a ba wato wato takhallafa as-sababu as-sababu shar'i wa qad takhallafu as-sababu shar'i ahyanan thumma yujad a sama yujad tudadul gaya a sama gaya din wani lokaci kuma qad takhallaf aw yatakhallaf as-sababu al-kawni thumma tujad al-ghaya saboda haka anan dole mu fahimci cewa a wato duk abin da ubangiji yake aikatawa mu kyautata yadda zamu dinga danganta masa abin su shi daya kar mu samu wani aiki na ubangiji ya zama muna ba wani ko kuma ya zama muna cewa Allah ta'ala ke yi amma a suna ramziyan kawai symbolically kawai a zai suna ne muka yarda cewa Allah shi ke yi amma shi a zuciyarsa mutum ya riga ta cewa kawai shi wannan abin kawai shi ke yi kawai yana ganin kawai shi inda tashi ya je a kaza kawai bai samu biyan bukatarsa ba to wannan kaga duk ba daidai bane wanda kuma akan wannan malam ya yayi mana wato bayani din akwai tafsir da malamai ke a wannan babu na farko suke cewa wato idan mutum ya rika ganin cewa babu wani mai kawo mushi wannan ni'ima din baki da sai wannan sababin shi ba zai taba samun wannan ni'ima da yake nema ba sai ta sababin kaza ko ko kuma wani ko wance sai ma ga baki ɗaya ma ya inkarin cewa akwai al-musabbib shi ne koro sababin wanda shi ya halitto sababin kuma ya sanya sababin a hannunsa ya yi inkari ce babu su ma baki da wannan juhud kenan ya inna hu kana jahada ni'matallahi ta'ala ya mai wato yuhud ya yi inkari ya ce shi bai je da wannan ba yanzu kaga wannan shirka ce shirka ce kuma fitar da mutum daga musulunci wato aiki na ubangiji kace ma Allah ta'ala baya yi kawai wannan ba wani mai yi kawai shi ba wani mai Allah ba shi ke ba da arziki ba malam zaka tashi ka nemi arziki ka tashi ka nemi arziki kawai arziki kawai zafin nema shi ke kawo samu ya faɗa haka ya rikacin cewa ma Allah ta'ala bai ma da ba shi ke ba da arzikin ba ko da an nema kawai in an ce akwai fa wanda ya shekara arba'in amma bai ta dubu arba'in ba ce a wannan kawai daga shi ne zai duba kaga wannan yayi ijihudi yayi ma inkari cewa babu wani musabbi mai koro sababin ya ce kawai sababin samun arziki shi ne zafin nema to kaga yanzu wannan abin da yayi abin da yake afta daga mutunci saboda yanzu aikin ubangiji ne zai ba sababi dole ai ko sai akwai tafhidin rububiyya shi tauhidin Allah ta'ala fi af'alihi ka kai ta Allah ta'ala a aikin sa to aiki da ubangiji ke maka na azurtawa da ni'ima yanzu ka je ka dauka ka je ka ba wani wannan shine wato mataba na farko kaga kace wannan mataba ne na wanda ma suke fara da musulunci baki daya sai mataba na na biyu shine wanda yake cewa ya yarda da cewa lalle akwai ubangiji kuma ubangiji shi ke azurtawa amma yarda da yayi yarda ne wato ramzi shine kamar symbolically kawai da a suna irin da yake yadda ne nake kana yi ka in a ce akwai Allah fa Allah shike ba da arziki eh haka ne amma dai shi a zuciyarsa ya riga san cewa shi kai ba wani shi tashi ne ma kawai a saboda ba wai dan bai da saboda zuciyarsa ta riga ta damfaru da shi wani sababin wannan wani lokaci za ka ga mutum zai iya inkari amma aikinsa zai iya zama to kai tashi akwai da za ka ganin cewa shi yanzu idan wato babu wani a cikin rayuwarsa yana ganin kawai shi arzikinsa kawai shi ne samuwar wani ko wanci in babu shi yace kawai ganuwa ta faɗi gidan haka shi ba zai tace ya balbalce to kaga yanzu wannan shi akwai wato damfaruwar zuciya da wannan abin ko da ce ya yarda cewa shi ubangiji shine ke bashi to amma yardan nan ta zama wani yarda ne jika na yi ka ramzi ne kawai wannan wato symbolically ne kusan na suna ne kawai yasa suna amma bai yarda cewa ubangiji shine hakikanin mai yi ba a to wannan gaskiya shi kansa a malamai sun mashi tafsiri iri iri za yi kokari in dan takaita bayanan amma dai mutum da hadarin gaske yayin da wato ya rika jin cewa ubangiji shi zuciyarsa ya riga ya rataye da shi wannan sababin da ya kawo amma ya manta da ubangiji to yanzu wannan yana da wato hadari na gaske zai iya zama akwai imani zai iya zama kuma babu ko dai asul iman din ko asul tauhid din babu ita ko kuma kamalut tauhid an ce babu asul tauhid shine wato asalin ma imanin babu ya kwace imanin in ce babu kamalut tauhid shine akwai imanin amma dai mutum na cikin hadarin gaske yana cikin garari mala yace ya arifu da ni'matan lahi sun san ni'mar ubangiji thumma yunkiruna ha sai kuma su yi ma ubangiji wato inkari su ce su atafau ba su san wannan ni'mar ba wa aktsaruhumul kafirun da yawa su kuma sun mutunce ma ubangiji sun zama kafirai a bari fasara wannan aya sai mu magana kan maganar malamai a malamai sun yi magana akan fasara wannan aya ita kanta ya arifu da ni'matan lahi thumma yunkiruna ha wa aktsaruhumul kafirun galibi in ka haɗa bangarin malamai za ka ga ikhtilaf tanawwu ne ba ikhtilaf tabad ba sabani ne kawai na kowa ya faɗi wani bangare na ma'anar ayan amma idan ka haɗa za ka ga mu'adad tafsir wahid abinda kake cikewa zuwa gare shi na tafsirin to abu ne guda ɗaya akwai fasaran farko wanda za mu kawo shi ne fasara na Isma'il ibn Abdulrahman ibn Abi Karima As-Suddi wanda yake cewa ya arifuna ni'matallahi wato ni'matullahi shine Allah Muhammad sun san ni'imar Allah ta'ala wato shine ma'aikin Allah sun man yunkiruna ha sai kuma su inkarin ni'imar aiko musu shi da aka yi wannan shine fasarin farko da as-suddi yayi yace ni'imar ubangiji shi anan shine manzon Allah in kare cewa suka shafa idan su kace su bu san wannan ni'imar ba shine wato ma aiko shi da aka suka ce su bu san wannan ni'imar ba alhali ko sun san gaskiya sun san amana sun san kaza sun san kaza wannan fasara ce da shi asudi yayi kuma ko a wannan babin da dai kai tsaye bai taba babin ba amma kuma in an yi taqiqi kuma zai iya taba babin shi ma wasu daga ci suka ce a nan ya arifu ni'matallahi wato sun fahimci cewa sun sani cewa wanda yake ba su wannan ni'imar wanda yake malalo musu wannan ni'imar shine ubangiji sai kuma su kalubalanci wannan ni'ima din da wato butulcewa wannan ya fi gami wata fuskar ma'ana kuma ya fi dacewa da shi wannan ma'anar da shi ma da ya kawo wani anan a cewa wato ni'ima ce ubangiji yake musu ko da ni'ima ta shari'a ko ni'ima ta rayuwa ni'ima ta rayuwa shine ni'ima ta saukar da ruwan sama saukar da arziki ba su ni'ima ta kaza ta kaza ta daya wannan duk ni'ima ne inkarin ni'iman kuma shine mutum a tabau ya ce shi ko dai sababi ya bashi kokarin sa ne ya bashi saboda yana yawan yin aure Allah ya bashi yana aure Allah ya bashi aya hukuma wato ni'ima ta shari'a ni'ima ta shari'a shine a gaya maka ga Qur'ani ga sunna wannan ni'ima ce ta mata a shari'a amma kuma a tabau sai ka share idan ka ce kai wannan ni'imar babu ita ba za ka fahimta wannan kowanne aka yi wato fasarin tahi a sai mala ya ce kala mujahid mujahid ya ce ma ma'anahu ma'ana fasarar da ya yi wannan aya kuwa kaunar rajuli shi ne mutum ya ce haza mali wa ritu an haba'i wannan dukiya wato ni'imar ubangiji da Allah ta'ala ya bashi ni'ima shi ne ya bashi dukiya da ya tashi bashi dukiya kila sababin bashi dukiyar shi ta hanyar gado ne ya gaji mahaifinsa da mahaifinsa da ya rasu kawai sai ya rufe idanunsa ya ce shi wannan dukiya kawai sababin samun wannan arziki shine gadan da yayi na iyayensa ba ubangiji ya bashi ba kaga wanda wannan yayi ma ubangiji inkarin ni'imar da ubangiji ya basa ah wannan asari da malai ya kawo mana asari ne da wato mujahid ya aka ya ruwaito a cikin tafsirin sa da shi da at-tabari muhammad ibn jarir at-tabari da kuma ibn abi hatim ar-razi ta hanyoyi daga warqa al-yashkuri daga ibn abi najih daga mujahid isnadi bai zuwa ga warqa al-yashkuri ya tabbata zuwa ga mujahid mujahid yana da tafsiri da kusan tun daga farko har ƙarshe tafsirin sa ne aka ruwaito wato ba ba har tafsirin wajen sa ba kusan tafsirin sa ne yafi yawa a wurin duk da a ce isnadi akwai dan magana na isnadi amma kuma a saboda wani Abdurrahman al-Hamdani amma in ka hada zaka samu da yawa abin da yake ruwaitowa wasu sun yi mishi mutaba'a sun ruwaito makamacin wannan saboda kai isnadi ya tabbatace zuwa ga mujahid ibn jabr mujahid ibn jabr yana daga cikin manyan malaman tafsiri a tabi'ai in ka cire ashabai Abdullahi dan Abbas babu kamar sa a tafsirin Qur'ani amma idan ka zo wajen Mujahid ya rasu shekara 102 bayan hijira to wajen tabi'ai babu kamar Mujahid ibn Jabr babu kamar Mujahid ibn Jabr shi yafi kowa sanin tafsiri na wato sahabbai kuma a cikin almajiran Abdullahi dan Abbas babu wanda ya kai shi sanin tafsiri da ubangiji ya ya bashi wato wannan wato baiwa din Qatada ibn Da'amat as-Sadusi ya daga cikin tabi'ai shi ma kasa babban malami ne a tafsiri dan kasan basara yake cewa a'lamu man baqiya bi tafsir mujahid mafi wanda suka yi saura a yanzu a lokacin sa lokacin tabi'ai wanda suka yi saura wanda suka san tafsiri babu kamar mujahid at-tawri na cewa idza ja'aka tafsiru an mujahid fa hasbuka bihi in tafsiri zo maka daga mujahid to kawai kai kankamo da shi ya ishe ka to shine aka ce yayi fassara wannan aya na aka kar a ga malam bai kawo shi mujahid shi kasa ya kawo magana mujahid magana ce mai dole a izina da ita ga magana mujahidin wato a cikinta yadda take cewa ya almasaki wal an'am masauki da ubangiji ya ba mutane da kuma ni'imomi na dabbobin ni'ima da ya ba su wasa rabilu thiyab da kuma wato sulke na riguna na sulke da ya ba da Allah ta'ala ya bashi wal hadid da kuma wato karafa duka wannan ni'ima ce ya arifuna kuffaru quraish kafiran quraishawa sun san cewa wannan abu da ubangiji ya ba su ni'ima ce da ubangiji ya ba su sun man yunkiru na daga ba sai suka koma suna musun taunar ni'iman ya kula suna cewa haza kana li aba'ina wa lithnahu anhu wannan daga iyayenmu ne wato muka gada daga wajen su wannan zahirin abu da mutane zai faɗa abu zai fasara wannan aya kaga akwai iskali sosai dan mutum kawai ya ce kaza mona motan ina ka sami ta ce na gada daga mahaifina me ya laifinsa a ciki akwai iskali kwarai da gaske kuma kusan kucin wannan ake ruwaitowa shi ma wato Abdullahi bin Kafir mai Qur'ani ne Abdullahi bin Kafir yana daga cikin malamai ɗan ƙasar Makka wanda wato suka shahara da katar da Qur'ani a zamanin su ibn jarir yana rawaitowa daga wajensa yana cewa ya'lamuna anna allaha khalaqahum sun san cewa Allah ta'ala shi ya halicce su wa aqahu kuma shi ya musu baiwa ma aqahu abin da ya musu baiwa fa huwa ma'rifatuhum ni'matahu sun shi wannan ya'rifu ni'matallahi shine sanin su da suka yi cewa ni'imar ubangiji ne wannan thumma inkaruhu inkaruha iyaha sannan kuma sai suka inkarin wannan ni'ima to wannan malamin shi ne suke cewa to wannan me me wannan aya take magana akan doran wannan tafsiri da su mujahid suka yi na kai mutum ya danganta abu ya ce ya gada to dan me za a ce yayi laifi to shi tafsirin malamai suke cewa ɗaya daga cikin ababen da muka fara fara a baya idan yana nufin cewa da danganta ni'imar nan da yayi ma wani Allah ta'ala yana nufin cewa shi wannan sababin shi kadai ya bashi wannan ni'imar Allah ta'ala ba yi da cewa a wannan ni'imar ba shi ne ma ya karkato wannan ni'imar ya bashi ba idan haka yake magana kamar yana ganin cewa kawai shi ya samu yabanya ne kawai saboda ruwa damuna ta kyau damuna take ba shi arziki wanda mu misali shi Allah ta'ala ba ya ta cewa a haka yanzu kaga wannan shirka ce shirka yayi kuma kafirci ne shine abin da muka fara faɗa a baya saboda saboda yanzu aikin ubangiji ne wato ya dauka ya ba wani sai wato tafsiri na biyu da malamai ke faɗa shine wato yanzu ya yarda cewa ubangiji shine al-musabbib shi ke kawo sababin wannan damunar ubangiji shi ya kawo to amma maimakon kololuwan ganin sai zama shine zuwa ga ubangiji ya tike zuwa ga ubangiji sai ya koma zuciyarsa zuciyarsa ta damfaru da wannan sababi din sai ya rika ganin ma ya manta da al'amarin shi asalin mai kawo sababin da kyar ma kaji ya ambaci ubangiji ma a harkarsa shine malamai suke cewa to shi fala ya kadu yadhkurullah da kyar kaji ya ambaci ubangiji ya ma riga ya manta shi baya fadan ubangiji ko a bakinsa ko a zuciyarsa kawai da an tashi magana da damuna ta yi to damuna damuna ta yi za a samu arziki da an tashi za a je a nemi fitauci to lokacin neman fitauci yayi yana ganin wannan abin kawai shi zai kawo shi arziki to malamai suke cewa wannan zai wuya a samu mumin yayi aikata haka duk da ya yarda da cewa ubangiji shi ke bashi arziki amma kuma saboda dan faruwar zuciyarsa ya riga ya ta'allaka zuciyarsa da wannan sababin baki daya har a bakinsa ko a zuciyarsa ma da wuya kaji ya halatto da ubangiji in rabansa kawai na halarta da ubangiji shine idan an ce Allah ya baka shi eh Allah ya bani ba Allah ya bani wato shi a zuciyarsa yana ganin kamar ba ba ya faɗi da wuya ka je a zuciyarsa ya yana cewa ubangiji ne ya mun ni'ima ta kaza ba ya faɗan wannan to malamai suke cewa to hada la yakad yasdul an mu'min an mu'min hada la yakad yasdul min mu'min wannan da wuya ka samu mu'min ya aikata haka da wuya ka samu mu'min ya aikata haka wannan ko dai kafiri ne shi ma saboda zuciyarsa ma baki ɗaya ma ta maida dogarta da ubangiji da cewa ubangiji shike ba shike ba shike ba shi ni'ima zuciyarsa ta dauki wannan abu a matsayin ramzi ne kawai ramziya ce kawai symbol ne kawai wani je kana yi ka ne ba ubangiji amma da hakika zuciyarsa ma yana tana da bata yadda ba ko kuma wannan ya zama yana kan gaba na kafirci kuma wato kiri sai ya rage me irin wannan Allah ya san an fahimci tsakanin na farko da na biyu na farko shi ya ya ma ce ma wani ubangiji zabu ne ma a wajen su kawai shi ke kawo samu shi nabi ya ce a ubangiji shi ke kawowa amma kuma sai zuciyarsa ta ɗamfaru da shi wannan sababin baya faɗan ubangiji a bakinsa ko a zuciyarsa habbinsa da tunawa da ubangiji shi ne kawai a zo a ce masa ai Allah shi ya baka to zai ce maka kawai kawai eh Allah shi ya ba shi saboda kar ku ce mishi kafiri amma shi aiki salon aikinsa yana nuni zuwa ga cewa ma shi kawai shi kaza azabin zai masa ya bashi to wannan shine malamai ke cewa zai wuya a samu wannan abin daga gurin wato mumini alama haka suke cewa shine ka samu kaga baya amma Allah ta'ala baki dai a wannan ni'ima din da ya bashi baki daya kuma idan wani sababin da zai kubuce masa sai ya koma kamar ya yi asarar duniya da lahira a ce masa ai wane wane mahaifinka ya rasu sai ya koma kawai yana ganin bai ƙara farin ciki a rayuwarsa ba ka annahu khasirar duniya wal akhirah kamar ya yi asarar duniya da lahira to irin wannan zai wuya ji malamai mutum ya zama ya wanye da imanin sa lafiya gaskiya ya zama zuciyanka ta riga ta damfaru ga wani sababi wata ni'ima da ubangiji ya maka ya maka ita wani ni'ima ta hanyar wannan sababin kuma zuciyanka ta damfaru ga wannan sababin kadai baka mutuna ubangiji cewa shi ya baka to wannan ana gudun ma mutum kai zama wato abakaci imanin sa baki daya na uku shine wato ya yarda cewa akwai wato al-mun'im din akwai al-mun'im al-musbil ilaihi akwai wanda ya bashi ni'ima dan shine wato shi asalin ubangiji amma zuciyarsa ta yi girma ta girma mu ta damfaru zuwa ga shi wannan sababin amma kuma wani lokaci kadan ana samu kalilan wani lokaci yana danganta abu zuwa ga ubangiji musamman an faɗakar da shi cewa a a ya haƙuri kafin tafi gaba na uku misalin wanda zan kawo mana a fili a ƙur'ani shi da kawo misalin ƙaruna kaga da suke cewa la tafrah innahu inna allaha la yuhibbul farihin kar kai ma Allah ta'ala kafafa Allah ta'ala baya son masu fariya da kafafa ce tace inda ma utitu ala ilmin indi an bani ne saboda ilimi na kaga bai ya yarda cewa ubangiji ya bashi amma kuma zuciyar shi ta damfar da sababin to wannan na daga cikin abin da ya kashi kafirci wannan misali da na kuma kawo na biyu muka ce damfarwar zuciya ga sababi wani yana yana da baka kofa zuwa kafirci kaga wannan karuna ai yaya da cewa ubangiji ya bashi yace inna ma utitu an ba ni kaga yanzu akwai wanda ya bashi amma shi a ala ilmin indi saboda ina da ilimi na san tattalin arzikin kasa na san iya na san jujjuya abubuwa na san dubaru kaga wannan wato sai ya zama an samu shirki ta'alluq zuciyarsa ta riga ta damfaru zuwa ga shi wannan sababi din wanda ya zama dalilin da ya sa shi kuma ya kafirta ɗaya daga ciki kenan a sai dalili na uku abu na uku da malamai tafsir da suke suke cewa eh shi wannan ya yarda akwai ubangiji ubangiji shi ya bashi ni'ima ya yarda amma zuciyarsa ta damfaru da shi wannan sababin amma kuma wani lokaci kaɗan ana samu yana tunawa yana tunawa da ubangiji musamman idan an tuna mu cewa ka ce ubangiji shi ya baka ka gode ma Allah sai alhamdulillah amma dai bai da yawa bai cika faɗa da yawa ba galibi an fi ganin cewa shi bawon kwandala ne ina kaje kwandala wannan shine irin shi ne maka zaka ji matsala cewa ta Isa Abdul Dinar ta Isa Abdul Dirhamin wannan irin su irin zaka idan ga shi kwandala kwandala baya ruwan sa kawai shi gani yake ma yace zai bacci malam kai bacci a yanzu in kai bacci zaka ga bacci wato shi zuciyarsa ta koma zuwa ga zuwa ga wato neman kudin sa baki daya amma dai aka tuna mushi ubangiji wani lokaci yakan tuna yakan ce eh Allah shi ya bada alhamdulillah to shi wannan yana nan da asulul iman dinsa amma ba shi da kamalul iman yana da asulul tauhid asalin tauhidin amma kamalan imani ba shi da ita kamalan tauhidi ba shi da ita abin nufi a nan shi fa yana cikin hadari shi ma saboda tun da ya zama bawan kwandala ina ka je kwandala ina za ka kwandala ina ka je sababi ina za ka sababi ai malam ka zafin neman nan in baka tashi ba yanzu sai ayi baka duniya yanzu sai an tashi shi yana ganin tashinsa kawai shi yasa niyyar samunsa to yanzu wannan shi wato abin da yake ciki yana cikin matsala hadari amma dai da tsoron imani ba za ka ce abin da yayi wato ba shi da wato imani baki daya ba to wannan shi abin da shi malam yake nufi a wannan na uku yanzu malam malam baya maka magana na farko wannan mutane daga musulunci ka ce kai wani sababi ne kake baka abu baya magana na biyu wanda shi baki daya ma kawai sai dai ya faɗi ya faɗi kawai ubangiji a matsayin kara amma shi a zuciyarsa ya san kawai ba wani bai masa sai kaza kaga wannan ai kara yake ma ubangiji kawai na uku shine wanda shi ya yarda akwai ubangijin ya yarda shi ke bashi amma dai zuciyarsa ya dan karkata ma wancan ya karkata ma wato sababi din a zama sabab fi qalbihi shi wannan zuciya wato sababin ne ya zama ya girma a zuciyarsa to malama sai yake cewa to malama suke cewa to wannan shine abin da malam ce kana ma yana magana cewa wanda ya arifu ni'matallahi kuma yunkiruna hawa aktharuhumul kafirun wannan tafsirin mujahid abin da yake yake magana kenan wanda wato shi galibi bai cika ambatan ubangiji ba amma dai yana ambata din yana tunawa to wannan bai da hada yunafi kamal tauhid wannan wato kamal tauhid ne ba shi da shi a musamman malamai suna kafa misali da wannan misali kamar kare ne ya kubuce maka kare ya kubuce maka ranar misali aka ce kare ba shi da baka gadin gidanka ba sai mutum ya koma kawai harana ya kasa bacci mukaddara wai kare ne ya tura ya mishi farauta to ranar sai ba bai samu karan ba sai rika ganin cewa to ai za mu yi aikin banza ne idan muka je farautar ba za mu samu wannan abin ba ai ba ai karen ai babu kare karen ba babu wani yanzu wani kawai aka bar mun misali mu ce kare kare lamba A ne mai lamba daya shi ne yafi iya farautar to ranar sai aka samu mai lamba biyu shi fa kare kare mai lamba daya ba ya lafiya to kawai sai rika cewa to ai yanzu babu kare mai lamba daya na ai shi ba za a samu farautar ba ko kuma a'a karen shi yana mishi gadin gida ne sai ya rika ganin cewa shi gaskiya tunda yanzu babu wannan kare da ke mishi gadin gida to yau dai kowa ya tashi da shirinsa yau barayi sun zo mana kuruta ko aje yau barayi sun zo mana saboda haka wannan sai ya zama ya kore musu tawakkalin sa ga ubangiji to wannan shine maganar ya arifu ni'matallahi thumma yunkiruna kaga inda yana tana cewa Allah ni'ima yake masa yake kare shi ta hanyar wannan karan to da yau da babu karan sai ya ce to da ma san ubangiji kai kake kare mu da babu karan yau ka kare mu to amma sai ya rika cewa to da babu karan nan ai shikenan kuma yau dai wannan wato yan dama za su zo mana makadara wannan gida mai albarka duk ana bi a yana kula wajeje ko to ran da aka ce an manta ba a kulle ba sai a samu wani kawai ya kasa bacci ya ce ai yau shikenan kuma ai yau shikenan yau babu jagoranci ba a kulle ba sai kaga zo na Allah yana fi tawakkul wannan ya ci karo da tawakkali ya koma kawai ya wato sababin ya ya mai da shi wani babban al'amari saboda haka yanzu wannan shine shine wato abin da shi nan malamai ke magana za mu ƙara karantawa anan kamar mu ce mutum ba dan wato wannan direba ya iya tuki ba ainihin idan ban hau motan wada ba gani nake kawai ina hau hatsari zai hatsari zai ya kamata da ubangiji ka manta da me kare ka ai wani ya iya tuki ne wato kai ka ga wani irin kaucewa da yayi wani rami ne sai gani wani kauce wannan in ba da wani direban ba da mun fada ramu to wannan ba a san shi wannan ba a so mutum ya manta da ubangiji kawai ya koma kawai yana wato fadan wato a gwanintan wani abu na hudu da malamai kaga mun faɗa mun faɗa guda uku yanzu mun faɗi ya manta da ubangiji mun faɗa ya dinga tunawa da ubangiji amma a jikana yi ka mun faɗi ya tuna da ubangiji amma a wani lokaci kawai gane ma al'amari ba ya tuna da ubangiji wanda ta sa cikin hadari abu da malamai ke faɗa shine wato ya danganta wa sababi wannan ni'iman da ubangiji ya masa amma a matsayin ba da labari wato an yi bifan ni'ima ila sababi ikhbaran minhu a tsarzayin uban ba uba shi ke yi ba a'a yana ba da labarin cewa ubangiji ya sanya wannan abun ta hanyar wani amma kuma sai bai ambaci ubangijin ba to amma saboda galibin al'amuransa da rayuwarsa an riga an saba sanin cewa shi galibin al'amuransa yana da tauhidi yana dangata wa ubangiji wannan to ran da bai faɗa ba kuma ka ce masa kuma yanzu shirka yanzu misali kawai ka ce yau ai a wannan direba gwalintan nan nasa ya taimake mu kaga ba ka nufin cewa wato ya kowa taimako da ubangiji maka ba ka hakikar al'amarinka da kuma galiban al'amarinka an saba sanin cewa kana danganta kare kariya da kanta samu daga hadari kana danganta shi zuwa ga ubangiji ne amma dai a rayuwar kalilan ana iya samun lokaci ka danganta mu shi wannan sababin to malamai suka ce wannan ba ai koyi ban aka yaka ba babu ne shi kanshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakan dan yaka wani lokaci a akan tambata tambayar shi akan wato Abu Talib sai yake cewa laula ana la kana fi darkil asfali min an-nar inji shi al-abbas yake tambayar manzon Allah cewa ya kai tsira mu Abu Talib dan uwan mu ya kance yana kare ka daga daga wato sharrin kafirai a lokacin sai yake cewa wuta ne ji ai ai be ya shirka yake kuma ma in ba dan ni ba in ba dan ni ba da yana kasan kasan wuta saboda haka shi sai aka samo shi saman saman wuta gaban wuta kaga ai mazala ya ce ba nan ni ba ba ya faɗa ba mazala sababi ne koko waye a san wanda ya wanda ya tsirtar da shi Abu Talib Allah kana shi tsirtar da shi amma mazala sai ya tabbatar da wannan sababiyya nasa kasancewa shi sanadi kasancewa mazala sanadi wannan sai ubangi mazala ya tabbatar ma kansa to amma wannan mazala ya faɗa ne a ajin farko cewa shi ya da cewa shi kadai da sababin ba ubangiji ba ba haka yi ba yayi ne dan ya zuciyarsa ta rataye cewa shi kai ne zai iya yin wannan ba dan haka yi ba yayi ne dan ya daina ambatan ubangiji baki daya sai a kalilan ba dan haka yayi ne dan ya bada labari cewa ubangiji ya sanya wasu sababi ne na shari'a wasu saboda wasu wasu za su shiga aljanna saboda wasu wasu da ceton wasu da addu'an wasu saboda haka wannan idan ka ce addu'ai mun ga amfanin addu'anka Allah ta'ala ya azurta mu ta hanyar addu'anka kaga wannan babu laifi a matsayin addu'anka matsayin sababi to wannan shine sababin shari'i sababi kuma hissi ko ma'anawi ko kauni shine mutum ya ce ba dan wannan littafin da makaranta ba kaddara da mutum ya ce ba dan wannan kitabun tauhid da muka samu ba muka karanta ba to da wasu abubuwa na shirka da yawa ban fahimta ba kana nufin ka ce ba dan ubangiji ba shi wannan littafin da karanta yana kokuwa da ubangiji wajen wajen shirye ka daga tsamuka daga shirka ai ba kake magana ba kana nufin cewa wannan sababi ne to amma tun da mun san cewa kai a al'amarin kana mai da lamarin ka zuwa ga ubangiji ne to dan so ɗaya so biyu ka zo ka faɗi irin wannan magana a matsayin ba da labari to wannan ba a cewa ka dan me kai haka yadda shi ma malamai suna cewa gaya masu tawhidi kuma ka rika wato kawo ubangiji tukuna ka ce ba dan ubangiji ba sannan kaza wannan shi yafi daidai kamar abin da ake ba da labari daga daga cikin malamai ko ba ma labarin ba ya tabbata a litiyubi a cikin tafasa yana faɗa cewa laula fathul bari ثم فتح الباري ما ما قضيت اوطاري inji inji al-tiyubi abin da yake faɗa cewa laula fathul bari ba dan bu'i daga ubangiji ba albari daga cikin ubangiji albari thumma fathul bari sannan fathul bari na ibnu hajar da na karanta ma qadaitu awqari da ba biya bukata na a ilimi ba to kaga yanzu wannan wannan shine gaya fa masu tauhidi kar ka dinga samun ka kullun kai ka dinga danganta sababi danganta sababi wani in yayi yawa wani lokaci kan jawo shirka din a ka dinga mai da lamarin zuwa ga ubangiji sannan kaza to wannan yayi ko kuma za ka magana ka danganta shi zuwa ga Allah ta'ala shi daya ko kuma in a kalilan al'amari kuma a samu ko babu laifi ka danganta shi zuwa ga sababin in dai har galiba al'amarinka an riga an saba sani cewa kana danganta al'amarinka baki ɗaya da zuwa ga Allah ta'ala wannan sharadin wannan ka ba da labarin sababi ka ce ka danganta wuce ni'imar malamai suka ce kai zama wahani kai zama wani abu da wanda ke kawai wahamin ka ne kawai wannan misali kawai mutum ya zo ce ba dan wani waliyi matacce ba ba da masa ba ziki ba ko mutum ce ba dan wani da baya nan ba kawai ya kira shi daga wani waje ya wanka mishi kira ce ba dan shi ba ba dan na kira shi ba da ban tsira ban tsira daga wannan ruwan ba to kaga wannan wannan sabab ne wahami ba sabab ne wani hakiki ba akwai sabab hakiki shine kace wannan direban ba dan ubangiji Allah ya sa ba dan na samu abun hawa da wani ba da bace da ku ba to a hakika a galibin rayuwa na ku riga kusa cewa ni yanzu da faɗa wannan maganar ina dangata ma dukkan lamari zuwa ga ubangiji to amma idan ku dan an samu na faɗa na cewa dan na samu adaidaita da wurba da ban isa garin kai da wurba to wannan ba za a ce mun dame ba saboda ba ina ba ina faɗa ne in labari ba mun dan in cire wa ubangiji aikin sa ba amma in ya zama wahami ne kawai wahami ne kawai yake kawowa kawai kawai wasu maganganu ne nake kawowa wanda ba babu shi Allah ta'ala bai sa wani abu zai sama bi ba ce ba dan wane ba waliyi wane da ba sama arziki ba waliyi wane ya da alaka da arzikin ka ne ba dan wani wani da ka kira baya nan ba to wannan shirka ce da Allah ta'ala kuma wannan bai halatta ba saboda ka alhasil dai wato danganta ma wani Allah ta'ala ni'ima akwai lokacin da yake kore asalin tauhidin baki daya akwai lokacin da yake kore kamalin tauhidin mala ce wa qala aun ibn abdullah aun ibn abdullah ya ce ya kula abinda suke cewa ya arifa ni'matallahi thumma yunkiruna shi laula fulan lam yakun kaza ba dan wani ba da ba samu kaza ba ba dan wani ba da ba samu kaza ba wannan kaga mun yi bayani sosai Aun ibn Abdullah shine Aun ibn Abdullah ibn Utba ibn Utba al-Hudhali al-Kufi dan uwa ne ga Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utba al-Madani daga cikin fuqaha sab'a shi wannan magana da ya faɗa kaga duk shine magana da muka yi kamar mutum ne ya riga danganta da arziki da yake samu zuwa ga wato zafin neman sa ya manta da ubangiji ya manta da cewa ubangiji shike bashi wannan duka dalilai da za su kawo shirka wa qala ibn qutayba ibn qutayba addinawar yace yaquluna suna cewa ne hadha bi shafa'ati alihatina to wannan ma da shi ya fi muni ibn qutayba sunan abdullahi ibn muslim ibn qutayba addinawar ya rasu 267 bayan hijira babban malami ne malami dan boko dan boko wato duk wani ilimin maka na boko a wani lokaci ya zama babban malami a harkar malami ne na kimiyya malami ne na astronomer na taurari malami ne na kaza na kaza na kaza na kaza kuma malami ne kuma addini wanda ke nuna maka cewa za a iya hadawa fika ne a harkar addini kuma ya zama ma mutum ne shi ya zama harshe na sunna ma baki daya malami suna cewa khatibus sunna suna bashi na kabila wannan saboda duk wanda aka samu yayi ce ma sun yayi ma wato sunna karan tsayi to idan ma ibnu qutayba kadi na uku zaka samu shine yake mashi raddi ibn tamiya da shi shi da sauran malamai suna kiran shi khatibus sunna yana daga cikin azkiya wal alam da aka taba yi mutane da masu zaran gwana masu kaifin basira aka taba yi a duniya yana da radi da yawa yan bid'a da yawa musamman mu'tazila mu'tazila kusa su ma yan boko ne amma aka rubuta samu suna wasu shata layi ma wasu daga cikin koyarwar addini wasu suna cewa ba su da su ba da sunan hankali da sunan bincike na ilimi ya ci karo da wannan to shi aka samu shi ma yana bincike ya taba yin bincike ya fahimta sai aka ce musu raddi yadda arda al jahmiya da yayi yana da adabul katib yana da littattafai da yawa muktalif tawil muktalif alhadith da sauransu littattafai da yawa da ya rubuta domin ya bada kariya a larabci da kuma wato ilmin addinin musulunci nan yace daga cikin abin da cewa sun san ni'imar ubangiji kuma su inkarin wannan ni'imar su ce mun mun samu wannan abin ne ta hanyar wato hidima da muke ma ababen bautan mu to wannan kuma ya fatsana ni kuma ma wannan shine muke kira ya zama sabab wahabi sababin da babu shi baki da kace Allah ta'ala ya baka arziki ne saboda hidima da kake ma wali imani wannan sababi ne wahabi babu shi ya ba tsanani a cikin wato kuma wannan shirka ce shirka ce irin ta kaure shawar lokacin ma'aiki cewa suke ma na abduhum ila li yuqarribuna ila allahi zulfa ba bautan sai dai su ƙara kusa ta zuwa ga ubangiji to kaga yanzu kai ma yanzu kace wannan ne da na samu mun samu wannan ni'ima ta hanyar hidima da muke ma wani to me amfanin wannan yanzu wannan da yawa masu masu bauta ma waliyan nan nan bauta sunansa ba abinda ake rufi da wata shine ce baka kaza halal ne ko alhali haramun ne ya ce baka kaza haramun ne alhali halal ne ya kawo maka wasu sharɗai iri iri kuma ka ce kuma ya ce maka wani za ka ƙara samun kusanci har da ka ce maka Allah ya ƙara kusanci kaza kuma abun da kake ba daidai ke babu dalili a Qur'ani da Sunna kamar shi ba zai saba samun arzikin ka ai idan ba ana so a samu wato arzikin nan abubuwa samu buɗi a kasuwa kwari ya zama in ka zo layi sai an sai an gawa da layi ka sana je layin wani to sai ka zo ka rika yin hidima muna da wato almajirai ma da muridai da zaka kawo kuɗi a rika ba su ana ana maka sauka ana maka kaza da aka tashi sai ce shi ta hanyar wani abubuwa su ce kawo wannan ni'ima din to zama ga wannan shirka akai shirka babba kuwa shirka ne babba kwarai wanda in dai abu ya zo ne a zuciya in mutum kuma da jahilci ya yi ko sharɗe musu ka ba ko kuma a'a wannan wato akwai uzuri daga cikin uzurruka da malamai ke kawo wato wanda zai zama shirka ne karami amma dai mutum na da shi hadari kwarai da gaske mala cewa kala abu abbas abu abbas shekul islam ibn taimiyya alhafiz almujaddid babban malami wanda aka haife shi 661 bayan hijira ya rasu 728 bayan hijira wanda malamai a itifakin malamai masu bin diddigi suka itifaki cewa tun daga lokacin da wannan bawan Allah ya rayu har zuwa yanzu duniyar musulunci bata ƙara ganin wani malami shakundum a ilimi irinsa ba wanda kuma Allah ta'ala ya rayar da addini ta hanyarsa Allah ta'ala ya sanya wanda bawan Allah ya zama aya a zamaninsa da a yanzu muna ta fatan ko za a samu wani mutumi irinsa to har yanzu dai ba a iya gani irin nasa ba wanda ya yi wani kama da shi kwatankwacinsa daga ciki wasu malamai suna cewa in akwai wanda za a iya danganta shi da kamar ibn taimiyya ta fuskan hadda da waye to ta kila a ce Muhammad al-Amir Shaqiqi Ibn Taymiyyah aya ne aya ce shi sosai wato shi galibin wallafa wallafa sa da duk wannan abin da kuke gani ana cewa yadda da kayaki kusan kamar an sa masa ilimin kan addini ne baki da a gaban sa galibi zaka samu cewa da malam wani ya fi bangare ya fi karfi a fiqh malam wani ya fi bangare a hadisi malam wani ya fi bangare ya fi iyawa aka to shi mutumin nan ubangiji ya sanya masa waɗannan da ilimin ka duka a gaban idansa yana ɗauka abin da ya ga dama yana aje abin da ya ga dama duk wani wani babu wani wato fage daga cikin fagage na ilimi da zaka samu ibn taymiya bai da wani dalibi a wannan wajen in ma kai ka ce baka kai baka san ibn taymiya ba zaka yi amfani da maganar sa ba in a tafsiri ne zaka je wani ibn kathir in a hadisi zaka je wajen sa al-mizzi sa az-zahabi daliban sa ne in a abu abu ilmuka da yawa a fiqhu haka yake fiqhu haka yake ibn muflih daliban sa ne duka Allah ta'ala ya masa baiwa kwarai da gaske ilimin hadisi shakundum ne hafid ne da kai ke kawo su ba baka kuma san irin san abubuwa sadaka shi sa zaka ga malamai da yawa suna yi masa wato a ladabi a abin da yake fada da ba ana cewa ba sumi bane a haddan nasa ana samu yana yin kuskure a kuma fatawoyin nasa ana samun wani abin da zai kawo sarrafa malamai su da shi ba amma dai ibnu kathir yana cewa ba muna cewa malamin ma'asumi bane amma dai kuskuren da ake aka samu yayi a ilimi to wato taki ne cikin wato dimbin daidai da yi Allah ta'ala ji kasar rahama a ibn tamiya yake cewa ba'da hadithin zaid ibn khalid alladhi fihi inna Allah ta'ala qala bayan hadisi da makanta a baya hadisin zaid ibn khalid al-juhani cewa Allah ta'ala ya ce asbaha ibadi min ibadi mu'minun bi wa kafir wato bayina sun waye gari a cikin su akwai mumuni akwai kafiri wato wannan hadisi makanta a baya an yi wato ruwa daga bayan suka danganta ruwan zuwa ga wata kaza zuwa ga tauraro kaza sau da aka sai Allah ta'ala tunda ba su danganta abin zuwa gare shi ba ni'ima zuwa gare shi suka ce wannan butulci ne ubangiji yake ga musu cewa wannan butulci ne kuma ya kira shi da sunan kafirci wato kufranu kufranu ni'ima ba kufranu zuhur ba wato kafirci da ni'ima ni'ima kafirci mu ni'ima ba kafirci na kafirci na fita daga musulunci ba ibn taymiya da ya kawo wannan hadisin وقد تقدم لك wannan hadisi ya gabata sai ya ta'alike sa kasa yace wa hadha kathirun fil kitabi was sunnah wannan zaka samu da yawa yana zuwa a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi Allah ta'ala yana zargin wanda ke danganta ni'iman da shine yayi masa hakikani zuwa ga waninsa kawai saboda wannan wani ubangiji ya zama sababi wa yushriku bihi kuma yana yi ma wato ubangiji shirka a cikin sa malai qala ba'd salaf wasu daga cikin malamai magabata sun ce huwa ka kaulihim wannan ma ya shafi mutum ya ce ka tarifu tayyiba ya zama kawai da ya samu dadin iska kawai cewa iska nan tayi dadi ya rika mantawa da lamarin ubangiji amma muka ce idan ya fara da sunan labari labari wannan babu ne yace ka ji wata iska mai daɗi iska nan ta yi daɗi wanda babu laifi amma ya rika jin cewa zan je gari kaza saboda a samu wani fresh air bayan gari fresh air na shi yasa a samu lafiya haka wani akwai shirka kuma akwai shirka ko da shirka ce karama amma dai akwai shirka ka ce wani fresh air shine kamun lafiya yau ka manta da ubangiji sai ka ambaci sunan ubangiji sai dai idan ka faɗa ne a matsayin ba da labari wal mallahu habiqan ko ka je ka ce wannan direba ya ya gwada ce wannan gwani ne a direba ya iya ya iya wato tuki wa nahu zalika mimma huwa jari huwa jari ala alsatin kathira ko abin da ya kama da wannan wanda zaka samu yana wato gudana a bakunan a harsunan wato mutane almuhim dai abin sama da ya bar wannan babu yanwa shine a babi na ni'ima da ubangiji ya mana ko dai ni'ima ta bangaren shari'a ko ta fuskar rayuwa to kada mu riga mantawa da ubangiji din ni'ima da ka same ka to ka dinga tabbatarwa kafin ka gode ma shi wannan wanda zama sababi din ba a cika ka gode masa ba amma ka ka gode ma masa ka yadda cewa wato wannan ni'ima din daga wurin ubangiji wa ma bikum min ni'matin fa min Allah inna Allah ta'ala duk abin da kuka gani ya same ku na ni'ima to daga wajen Allah ta'ala ne ku same shi Allah ta'ala na cewa ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di abinda ubangiji ya bude ma mutane na rahamansa na ni'imansa ba wanda ya isa ya toshe wannan ni'ima din ya rike wannan ni'ima din ya hana wannan ni'iman zuwa abin da ubangiji kuma ya rike ba wanda ya isa ya aiko ka da ni'ima ce zaka samu ka rika jin cewa wato wannan ni'ima din da walan wane ya baka ko gwamna wane ya baka ko ba shi ubangiji ya kaddaro maka wannan ni'ima din ubangiji ya kaddara cewa shi ne sababi kuma idan babu shi ubangiji zai kawo maka arzikin ka yanzu idan inda ni'iman yana hannun bayi ne kuna ganin wata za mu za mu samu iskan nan a duniya mu kaddara wannan iskar da muke samu wannan iska da ake samu da cin abinci da wai a hannun bayi yake wani wata ne saboda tsabar kyashi wani sai hana ku shan iskar nan amma ku duba ga yadda ubangiji bai taba cewa zai hana ku shan iska ba wannan shi na ji gari ni'ima kaga da iska da rana da kasan da zamu taka da inda zamu yi bacci da aminci wannan ba wanda yake ka maka wannan abu ba saboda su can inda ake rigimar yanzu babu amincin inda ake aka lalata aka gurbata musu yanayin duk hanyoyin da suke son su bi su kawo aminci suna bi ma'ana ta lati da bai ga dama a samu aminci a lokacin ba sau da ka ba samu ba sau da ka kaga wannan duk aikace aikacen ubangiji ne burka tunawa cewa ubangiji shi ke wannan abubuwan shi kadai ma'abota tauhidi wanda suka san ubangiji sun san Allah ta'ala sun san girmansa kuma sun san ni'ima da yake musu kuma sun san aikin sa aikin sa ne suke wato mushi tauhidi suna kai tashi da aikin sa tauhidi da rububiyya sun san ni'iman sa ce wannan to su zaka same su dukkan ni'ima da ta shafe su to suna danganta ma ubangiji ne shi daya sannan kuma sababin kuma suna masa godiya galibi ba sa fita daga cikin halin nan kamar kamar haka zan faɗa wani lokaci masu sauyi za ka samu gabaki da ma wane musu neman amma in aka tashi kan sa cewa alhamdulillah sun yi gode mashi wancan din ba kawai godiya su wajen alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi ni'mati timmu salihat wato ba ma sa ambatan wani ubangiji ubangiji shi kawai suke hange cewa wa ma bikum min ni'matin fa bidallah Allah ta'ala shi musu wannan wannan masu tauhidi zaka same su da wannan martaba wannan martaba ce kololuwa kuma a tauhidi wannan martaban ka danga ta ni'imar da ubangiji ya maka ga Allah ta'ala shi na amma kuma duk da ka gode ma shi wannan wanda aka wanda ya zama sababi to wannan amma tauhidi shine kololuwan tauhidi galibi zaka ji shine mai acafa farko ka shafa zaka je yana cewa su waɗannan su wanda suka dima wuce suka zama kawai su lamarin ubangiji ne kadai yake sa su samu cewa waɗannan masu masu mataba ta ihsani mataba ta ihsani an an an ta'budu Allah ka annaka tarah fa lam takun tarahu fa innahu yarak hakikanin wannan shine wanda zaka same shi shi kawai duk inda ka same shi duk inda ka same shi kawai tunanin ubangiji yake yi yana zaune na samu ubangiji ban samu ba ubangiji na Allah ya bani in gode masa ban samu ba akwai hikima sai halarta da hikimar ubangiji duk inda ka same shi ne ubangiji ubangiji ubangiji wannan shine masu mataba ta ihsani wanda kuma wannan ba kowa ke iya kaiwa ba Allah ta'ala ya kai mu baki daya sai wani lokaci kuma kaga sun danganta ni'iman zuwa ga ubangiji abin al-musabbib sai kuma su danganta abin kuma zuwa ga sabi amma su kawo tumma kamar da shi wannan magana na al-tubi na ilimi ne yake cewa ba dai ya ka littafi kaza ba da bai kai ya kawo ilimi ba sai yake cewa laula fathul bari thumma fathul bari ma qadaitu awqari in ba dan buɗi daga ubangiji ba da kuma fatihul bari nan da na karanta ka ce da kuma to wannan masu hidi suna irin wannan ka ce laula ni'matullahi thumma fulan to wannan babu laifi ba dan kaza ba sannan kaza amma ba ka ce wai wato rayuwata yana hannun Allah yana hannunka ai kaga yanzu me kamar mu ubangiji kuma ai ba kamar mu ubangiji komai ba rayuwa kuma rayuwa yana nan ubangiji baki da shi yana da wani abu ne da zai maka kai da kace ya baka abin da zai baka amma ka ce ka da ka ce shi raba raba ubangiji ya rike ya rike raba rayuwa shi ya rike raba rayuwa kenan ba aka ga wannan muni magana ta yi muni kwarai da gaske musamman malamai sun kawo kuma ko ce masu tafidi sun kawo kuma ba dan Allah ba sannan wani yayin da wato wajen ya zama bigire ne da ake bukatar ka gode mu shi wannan wanda ya maka ni'ima din wani wani ne kace ka gani kai kai ka ganshi baka samu baka samu ba sai wani ya zo baka hanya ka ganshi haka wannan bigiran ana bukatar gode mu shi wannan din to ba libi kace ba dan ubangiji ba sannan kokarin da malam wani yayi saboda shi ma ya ji dadi a babun cewa wanda bai gode wa mutane ba baya gode ma Allah wanda baya gode wa mutane sai ka gode mishi wannan babu laifi a sannan kuma wani lokaci kuma sukan faɗi sukan danganta abu zuwa ga sababi abu zai ikhbar ba da labari wannan za a karba daga wajen su idan galibin al'amarin su an san cewa su suna danganta abu su ne zuwa ga Allah ta'ala shi daya amma dai a wani lokaci loto loto su ba da labari yadda maza Allah yake cewa ba dan ne ba da Abu Talib na kaza kaza kaza kaga wannan sababiyya ya tabbatar ma kansa ikhbaran a matsayin ba da labari to nan babu laifi masu tauhidi suna yi wannan amma kuma a sauran aikace aikace su kai kan zaka buƙaci zaka bayyana cewa masu tauhidi ne kuma suna danganta labar su zuwa ga ubangiji kana mushi magana kana cewa yanzu wanda kake gode ma baka gode ma Allah cewa ya ce maka ce maka nayi a wannan abin sababi amma na san cewa wanda ya bani shine ubangiji to in bai faɗi a matsayin al-musabbi asalin al-musabbi Allah ta'ala ba ya faɗi sababin kadai to wannan ba za ka ce masa dan me ba saboda abinda ka sani al'adar shi ai da ma ka san shi wannan muwahhid ne mai Allah ta'ala tauhidi dan haka zaka karba wannan daga wajensa amma su masu shirka wannan tankaɗe da raira akwai muke ko lokaci mana lokaci ko lokaci yayi to bari mu tankaɗe mu raira kawai insha Allah na an goda ko su masu shirka kuma shine zamu ƙara mu ƙara maimaitawa shine zaka su masu shirka a wannan babin su ne wanda zaka samu wani lokaci su sun yarda da cewa akwai al-musabbib akwai musabbib amma kuma zaka ga game su galibi kuma ba suka faɗi wato ambatan musabbib din ba sai kaɗan amma kuma an ce in an tana musu ba za su faɗa to wannan ya kowa kamalar tauhidi sai wanda kuma su zaka same su kuma masu shirkan su su riga zuciyar ta dafaru zuwa ga sababin kawai ba ba ruwansu da ganin Allah masu mata da Allah to wannan muka ce akwai haɗarin gaske zai iya zama ya fita mutum ya fita daga musulunci kuma yana daga cikin wato ya sa tsinci kashi a cikin haɗari na gaske ko kuma ya zama da ma shi yana ganin kawai shi kawai zafin neman shi ke kawo samu shi babu ruwansa kawai ba ai mishi maganar Allah ta ce ku masu addinin nan ai magana ku ce Allah ta yaya zaka samu baka tashi karewa ba ka taba ganin ka wato mutum ya tashi ya samu arziki bai nema ba to wannan kaga shi ma wannan zai goya ba ya zama da imanin baki da imanin ne baki da ya jijjige aslu tauhid ne baki da ya jijjige baki da Allah ta'ala ya kyauta mala ce fihi masail guda ba su da yawa tafsiru ma'rifati ni'mati wa inkariha wannan a wannan wato babi mun an fassara mana meye wato ta yaya ne ta ne wato kafirai suka san ni'imar ubangiji kuma ta yaya suka inkari din mun yi magana daga maganar mujahid nan asaliya na biyu ma'rifatu anna hadha jari ala asl kathira kuma mutum ya san cewa wannan irin wannan shirka din cewa wato a dinga danganta ma ni'ima da ubangiji yayi maka ka dinga danganta ma sababi kadai wannan yana gudana har suna mutane da yawa ana samun mutane da yawa suna irin wannan shirka din alhali bu sani ba asalita na uku tasmiyatu hadha al-kalami inkaran ni'ma yanda wato aka faɗi cewa wannan maganar tasu na danganta ni'ima zuwa ga sababi wannan musu ne da kuma ƙaryata neman ubangiji ya musu a kaga an faɗa an sa musu wani sura cewa inkarul ni'ma wannan inkari suka yi ma ni'mar ubangiji wannan yana nuna maka cewa wani abin babu kyau yana nuna maka babu kyau arabi'a na hudu isma'u bidaini fil qalbi ta yanda ana iya samun abubuwa guda biyu masu kishinta juna waɗannan ababai guda biyu masu kishinta juna a cikin zuciya wato shine mutum ya san cewa ni'ima daga wurin Allah ta'ala ne amma kuma sai ya kashi kuma ya danganta ga ni'ima ga wani sababi din to kaga an samu kishin juna kenan ga tabbatar da ni'ima din ga kuma kore ni'ima din abubuwa su kishi juna ka da Allah shi ya baka amma saboda tsabar damfarwar zuciya ka rika jin cewa malam wani shi ya baka ba haifin ka shi ke baka in ba ya ba za ka iya taba samu ba ce ba haifin sa ya rasu to yanzu ba zai biya mishi school fees shi ke nan ya bar balci to kaga yanzu kuma ka yarda cewa Allah ta'ala shi ke baka arziki kuma ka kuma kowa kuma cewa shi ya baka kuma to kaga yanzu wannan wato akwai ka zo da abu guda biyu masu kishin juna wanda wannan ba shine abin da ya kamata a samu ba ina ganin sanin da lokaci ya riga ya zamu dakata anan abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka shi Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala ya sa wannan babi an fahimce shi sosai